الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da sha biyar ga watan hudu a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da ɗaya don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi masjid allah ya ji ganshi wanda aka fi sani da masallacin juma'a na miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari a in jama'a ba su manta ba muna nan a cikin ainihin wato suratu annajmi kuma mun kwana a aya ta hudu za mu tashi akan aya ta biyar kafin haka akwai tambaya kwaya ɗaya wanda muke so za mu amsa kafin mu ci gaba mai tambayar yana cewa malam shin ya halatta na rantse da alkur'ani mai girma misali na ce na rantse da alkur'ani in ba ku manta ba jiya mun yi magana akan wato cewa da Allah ya yi wa najmi idha hawa yana rantsuwa da tauraro a lokacin da ya faɗo ko lokacin da ya faɗi tare da alfijir kamar yadda wasu malamai suka ce to mun yi magana akan cewa duk mutumin da zai rantsuwa to ya rantse da Allah ko kuma ya shiru kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut wanda duk zai yi rantsuwa to ya rantse da Allah ko kuma ya shiru kuma a wata ruwaya ya ce duk mutumin da ya rantse da wannan Allah to wannan ya yi shirka ko kuma ya aikata dai abin da yake ba daidai ba to shin mutum zai iya rantsuwa da wata siffa daga cikin siffofin Allah ko kuma ba zai iya rantsewa ba to a ƙarƙashin wannan malamai suka ce mutum zai iya yin rantsuwa da siffofin Allah misali ya ce ya rantse da jin Allah ya ce ya rantse da ganin Allah ya ce ya rantse da maganar Allah duka waɗannan siffofi ne na Allah subhanahu wa ta'ala don haka ya halatta a rantse da su to tunda ya halatta mutum ya rantse da siffofin Allah kuma daga cikin siffofin Allah akwai maganar Allah ko domin Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙur'ani maganar sani to shikenan ƙur'ani tun da maganar Allah ne siffar Allah ne to ya halatta mutum ya rantse da hiko bai halatta ba a ƙarƙashin wannan ya halatta mutum ya rantse da alƙur'ani tun da alƙur'ani maganar Allah ne maganar Allah kuma siffa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala bugu da ƙari malamai suka ce ba ƙur'ani kaɗai ba ya halatta ka ware wata sura ka ce na rantse da ita kamar misali da bahaushe yake cewa yasun kuwa ma'ana na rantse da yasin ya halatta wannan rantsuwa ce wata take mai kyau wannan babu laifi ko na rantse da tabarakal ladhi bi yadihi mulku ko na rantse da wadduha ko na rantse da wan najmi ko na rantse da kaza daga cikin surori na alqur'ani babu laifi kai rantsuwa da ɗaya daga cikin su domin dukkan su magana ce ta Allah subhanahu wata'ala dan haka idan an rantse da su babu wani matsala a tattare da wannan to amma duk abin da ba siffa ce ta Allah ba halitta ne ta Allah to baya halatta a rantse da shi kamar ka ce aradu na rantse da aradu ko na rantse da kwaran kwatsa ko na rantse da tarnatsa ko na rantse da kabarin tsohona a billahi to duk wannan bai halatta ba an gane magana da kyau ko yauwa saboda haka idan dai kana magana akan rantsuwa ne da alkur'ani a matsayin qur'ani na siffar Allah to wannan babu laifi ka ainihin wato rantse da shi da izinin Allah mun kwana a aya ta ainihin wato hudu yau za mu tashi aya ta biyar insha Allah Allah rama mai Allah ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علمه شديد القوى ذو مرة استوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى Allah subhanahu wa ta'ala ya ce allamahu shadidul quwa wanda ya sanar da shi ya karantar da shi shine mai tsananin ƙarfi shine mala'ika jibrilu kamar yadda muka ambata a jiya Allah ya ce zu mirratin ai bi ma'ana zu quwwatin wasu kuma suka ce zu manzarin hasani ma'abocin gani wanda yake mai kyau wato kyakkyawa ne a gani akan idanu fastawa ai fastawa fil ufuki ya daidaita a sasannin sararin samaniya wasu suka ce al'ufuk matla'u shams inda rana ke fitowa shine inda mala'ika jibrilu ya daidaita lokacin da ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama magana shine zumin ratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la shi yana nan akan sasannin samaniya maɗaukaki yana nan a sama lokacin da ya zo ya yi magana da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama thumma dana sannan ya ainihin wato kusanci manzan Allah fata dalla ai faza da fil qurbi sai ya ƙara kusantuwa zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fakana qaba qausaini sai ya kasance qaba ai bi ma'ana qadra gwargwadon ƙausaini bakin baka guda biyu au adina ko ma sama da haka wajen kusanci baka na ƙaba ƙausaini sai ya zama kusancinsa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake karanta masa saƙon Allah a lokacin da ya zo ba shi annabta da Allah ya turo shi sai zamanto ƙaba ƙausaini kwatankwacin bakin baka guda biyu idan ka ɗauki baka ka ɗauke ta a haka ka ɗame ta za ka ga bakinta a nan ga bakinta a nan to suka ce kusancin da mala'ika jibrilu ya yi da manzan Allah kamar haka wasu kuma suka ce a a kusancin kwatankwacin kibiyar da aka sa a jikin baka aka ɗame za a ainihin wato harba shine fakana ƙaba ƙausaini au adina ko ma ya fi haka Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'auha ila abdihi sai mala'ika jibrilu ya yi wahayi zuwa gabawan Allah wannan shine fassara mafi inganci domin idan ka fassara ta fa'auha sai ka ɗauki cewa fa'auha Allahu ila abidihi kamar kenan zai zama ƙaba ƙausai na au adina ɗin da shi da Ubangiji ne bana zai zama kamar Ubangiji ya kusanci manzan Allah kamar yadda ainihin wato ya kusanci ko kuma kusanci ya zama tsakanin ƙahwannin gwafa ko ƙahwannin ainihin wato baka guda biyu shine ce fa auha ila abdihi yayi wahayi zuwa ga bawansa shine shi mala'ika jibril yayi wahayi zuwa ga bawan Allah shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma auha abin da ya masa wahayi Allah ya ce ma kadhabal fuadu zuciya bata ƙaryata ma ra'a abin da ya gani ba abin da ya gani zuciya bata ainihin wato ƙaryata shi ba Allah ya ce afatumarunahu yanzu kuna jayayya da shi kuna ainihin wato wato jayayya ku ja ya ja ku faɗa ya faɗa alama yara akan abin da ya gani wannan shine abin da ya kamata wala qadra ahu nazlatan hakika ya gan shi a wata sauka ukhra wacce take daban abdullahi dan abbas yace kenan wannan shine ganin da manzon Allah yayi wa mala'ika jibrilu wato ainihin wato na biyu bayan ya gan shi a ainihin wato can duniya lokacin da aka tura masa manzanci ya taso daga garu hira ya ga mutum ba a sama ba ba a ƙasa ba yana masa magana to gani na biyu da manzan Allah ya yi wa mala'ika jibrilu shine inda sidratul muntaha lokacin da ya isra'i da mi'raji zuwa gurin Allah subhanahu wa ta'ala shine wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra haqiqa ya ganshi wani kallo ko wata sauka daban inda sidratul muntaha a nan ainihin wato magajiyar tikewa shine gurin ganawa da ubangiji subhanahu wa ta'ala inda ha jannatul ma'awa a wannan guri ne wato aljannar madawwama ko kuma makoma ko matattara ainihin wato take malamai suka ce ita ce ma'awa wato arwahu shuhada wato makoma da matattaran rayukan shahidai to a nan ne inda ainihin wato wannan aljanna take inda ha jannatul ma'awa idh yaghsha sidrata ma yaghsha lokacin da ainihin wato a asidrata wato wannan magariya ma yaghsha abin da ya lullube ta ya ainihin wato lullube ta ma zagal basaru ai ma malal basaru amma umira bi ru'yatihi wato idanunsa ba su karkace daga abin da aka umarce shi ya ainihin wato kalla ba wa ma tsaga haka kuma idanunsa ba su yi ɗagawa ba su wuce gona da iri cikin abin da ainihin wato aka bukace shi ya kalla ba laqad amin ayati rabbihil kubra hakika ya ga daga cikin ayoyin ubangijinsa masu ainihin wato girma masu kima masu martaba masu ainihin wato daraja to wannan shine fassara da kuma ma'anonin waɗannan ayoyi amma akwai maganganu dangane da waɗannan ma'anar ayoyi domin waɗannan ayoyi an samu saɓani hatta a tsakanin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama akan cewa menene ma'anoninsu wasu suka ce wannan yana nuna kenan annabi muhammadu ya gana da allah gaba da gaba ma'ana gashi ga allah ga allah gashi suka yi magana babu tafinta ba wani mai fassarar magana yana ganin allah allah yana ganin shi wasu suka fassara waɗannan ayu don haka masu wannan maganar ko masu wannan fassarar duk sun ɗauki waɗannan ma'anoni ma ka zabal fu'adu mara'a idanu ba su ƙaryata abin da ya gani ba suna cewa ganin Allah ne a fatumarunahu ala ma yara yanzu kuna jayayya kuna ainihin wato musu da shi akan abin da ya gani suka ce ganin Allah ne thumma dana fatadalla sannan ya kusanta kuma ya ƙara kusanta suka ce ya kusanta da Allah ne fa kana qaba ne au adina sannan ya zama tsakaninsa da shi kamar kwatankwacin tsakanin gwafa ta baka ne da gwafa ta baka suka ce duka wannan yana nuna kusancinsa ne da Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine fassara da wasu hatta daga cikin sahabbai suka ainihin wato yi wa waɗannan ayoyi to amma akwai hadisai rututu burjik waɗanda suka zo daga sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da wasu daga cikin malamai kan cewa wannan abu duk da ya faru ba ya faru ne tsakanin Allah da manzon Allah ba a'a ya faru ne tsakanin manzan Allah da Jibrilu Jibrilu ne suka yi wannan abubuwan duka da manzan Allah wannan thumma da nafa ta dalla fa kana qaba qausaini aw adna duka wannan ana magana ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da mala'ika Jibrilu amma fa ilaikumul ahadithu ga wasu hadisai zamu karanto kaɗan daga cikin waɗannan hadisai da suka nuna cewa wannan ma'anar ta biyu da na ambata ake nufi ba waccar ma'anar ta ainihin wato a farko ba hadisin da za mu fara da shi wa rawa muslimun fi sahihihi an ibn abbas annahu qala abdullahi dan abbas ya faɗa in ji imamu muslim cewa ra'a muhammadun rabbahu bi bu'adihi marrataini manzon Allah ya ga Allah ne da zuciyarsa har sau biyu ba wai ya ainihin ya ga ainihin wato Allah ne karara da idanunsa kamar yadda wasu suka bada fassara waɗannan ayoyi ba wannan shine abin da shi Abdullahi dan Abbas ya tafi a kayi kuma haka ya faɗa faja'ala hadhihi ihdahuma sai zama wannan ita ce ɗaya daga cikin ganin wa ja'a fi hadisi shariki bin abi namir kuma ya zo daga cikin hadisin shariku dan abi namir an anas daga anas fi hadisil isra a cikin hadisin isra'i da mi'raji ai thumma dana al-jabbaru rabbal izzati fadagalla ai ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya kusanta wanda shi ne ubangijin izza ya kuma ƙara kusanta da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shi kuma wannan haka ya ainihin wato kawo wali hadha qad takallama kathirun minan nasi fi matni hadhihi ru'ya don haka ne ma aka samu da yawa daga cikin malamai suka yi magana dangane da matanin wannan ainihin wato ruwaya ma'ana mazajenta sun tabbata amma matanin ruwayar bai inganta cewa Allah ne ya kusanci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wa zakaru ashiya'an fiha min al-gharaba suka faɗa abubuwa na cewa wannan ruwaya din akwai ainihin wato gharaba a cikin ta ma'ana gharibul hadis ne fa in sahha fa huwa mahmulun ala waqatin akhara wa qissatin ukhra in ku hatta inganta to ana magana ne a wata kan kissa daban akan wani lokaci daban amma ba lokacin Isra'i da Mi'raji ba kuma ba akan fassara waɗannan ayoyi ba la annaha tafsiru li hadhihi al-ayat ba ana nufin fassara waɗannan ayoyi ba in ji malamai fa inna hadhihi kanat wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil ardi la lailatal isra'i domin wannan magana ta faru ne lokacin annabi yana ƙasa ba wai ainihin wato a lokacin isra'i da mi'raji ba wa li hadha qala ba'dahu dan haka ne ma Allah da ya faɗi maganar sai ya faɗa bayanta yace wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra ya gan shi a wani karo daban a wata sauka daban inda sidratul muntaha a ainihin wato sidratul muntaha ma'ana ya ga jibrilu a can kafin ya gan shi a nan ina fata an fahimci magana to wannan shine abin da malamai suka faɗa wa an ishaqa ash-shaybani qala ishaqu shaybani yake cewa sa'altu zirran an qawlihi fa kana qaba qausaini aw adna na tambayi zirru akan maganar Allah da yace fa kana qaba qausaini tsakaninsa da shi bai wuce kwatankwacin tsakanin baka ba au adina ko ma sama da haka fa auha ila abdihi ma auha qala haddathana abdullah bin mas'ud yace abdullah dan mas'ud ya ba mu labari anna muhammadan ra'a jibril lahu 600 junahi janahi cewa lalle manzon Allah jibril ya gani wanda yake dauke da fuka-fukai guda 600 an gane wannan magana da kyau ko to kaga wannan sai ƙara nuna mana cewa ba ainihin wato Allah manzan Allah ya gani ba wa an Abdullahi bin Mas'ud daga Abdullahi dan Mas'ud yace ma kadhaba al-fuadu ma ra'a qala ra'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallama jibrilu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ga mala'ika jibrilu ne alaihi akan ainihin wato kansa a menene hullatani min rafrafin ko rafrafin mala'a ma baina sama'i wal ardi wato mala'ika jibril yana sanye da wasu ruguna guda biyu daga kirar rafraf wani abu ne na kayan ado ya mamaye sasannin tsakanin sama da ainihin wato ƙasa dangane da faɗinsa da girmansa wanda ya sha makance tsakanin sama gaba ɗaya kaga wannan duka yana nuna mana irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gana da Jibrilu ne ba wai da Allah subhanahu wa ta'ala ba wa fi sahihi muslim ya zo kuma a cikin sahihi muslim an abi zarri daga abu zarri al-gifari qala sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abu zarri al-gifari yace na tambayi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama hal ra'aita rabbaka shin ka ga ubangijinka subhanahu wa ta'ala faƙala sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce nurun a'a haske ne anna arahu ta yaya zan gan shi ba zai taɓa yiwuwa na ga Allah ba ba zai taɓa yiwuwa na gan shi a nan duniya ba ban riga na mutu ba domin ƙa'ida malamai suka ce ba a ganin Allah sai an mutu kuma za mu zo mu ji wata ruwaya ingantacciya da nana Aisha ta ƙaryata abubuwa guda uku ta ce duk wanda ya ce muku sun faru to ƙarya yake yi kuma daga ciki akwai ganin Allah ta yi magana akan wannan saboda haka zamu zo miki wa fi riwayatin a wata riwaya ra'aitu nuran annabi ya ce wa wato Abu Zan al-Ghifari yake ce masa ni ban ga Allah ba haske na ainihin wato gani wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'awa hadhihi hiya al-mar'atu marratu saniya allati ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fiha jibril wannan shine karo na biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Jibrilu ala surati hillati khalaqahu Allahu alaiha a bisa yanayin surarsa da halittarsa wanda Allah madaukakin sarki ya ainihin wato yi masa wa kanat lailatul isra'i kuma ta kasance a lailatul isra'i wal mi'raj وقد قدمنا الاحاديث الوارده في الاسراء بطرقها والفاظها في اول سوره سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام مالن يتي حقيقه من غنغرو ده حديثي wanda suka fassara wannan magana dangane da Isra'in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a farko farkon suratul Isra ita ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir wa taqaddama anna ibnu abbas kuma ya gabata cewa lalle abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma Allah ya kara wa abdullahi dan abbas yadda kana yuthbitu ru'yata lailatul isra shi ya kasance yana tabbatar da gani a dai a daren lailatul isra wa yastashidu bi hadhihi al-aya kuma yana kafa hujja da waɗannan ayoyi da muka karanta yanzu wa tabahu jama'atun min salafi kuma wasu daga cikin malaman magabata sun ainihin wato ba Abdullahi dan Abbas akan haka wal khalaf da wasu malamai wanda suka zo daga baya wa qad khalafahu jama'atun min sahaba kuma daga cikin su akwai sahabbai da yawa da suka sabawa shi ainihin wato Abdullahi dan Abbas akan ainihin wato wannan magana wa tabi'ina da wasu tabi'ai sun saba masa wa ghairihim da wasu daga cikin su wanda suka saba wannan magana tasa amma ga wata magana yace an Amir an karbo daga Amir kala yace ata masruqun Aisha wani daga cikin magabata ana ce masa malam masruq ya je gurin nana Aisha fa kala sai yace ya ummar mu'minina ya ke uwar mu'minai hal ra'a muhammadan rabbahu shin annabi muhammadu ya ga ubangijinsa kuwa kala sai ta ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah kamar ma an faɗi wata magana mummuna irin a faɗa ma magana ka ce kai subhanallah subhanallah ma'ana magana ma ba ta da daɗi ma a faɗe ta annabi bai ga Allah ba kala marwaicin ya ci gaba da cewa laqad laqad menene kaffa sha'ari lima qulta nana aisha ta ce wallahi sanda gashin kaina suka tattashi da gashin jikina ya mimmike saboda wannan magana da ka faɗa cewa wai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah aina anta min salatatin man haddasa kunna faqad kazaba a ina kake baka san wasu abubuwa guda biyu ba a guda uku ba wanda waɗannan abubuwan guda uku duk mutumin da ya faɗa maka sun faru to ƙarya yake tace man haddasa ka anna muhammadan ra'a rabbahu duk mutumin da ya baka hadisi akan cewa annabi Muhammadu ya ga Allah faqad kazaba na na Aisha tace ya shara maka ƙarya annabi bai ga Allah ba thumma qara'at na na Aisha sai ta kafa hujja alarma da wannan aya da ake la yake cewa la tudrikuhu al-absar la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir Allah ya ce la tudrikuhu al-absar idanu ba sa iya riskar Allah subhanahu wa ta'ala a nan duniya su gan shi wa huwa yudrikul absara amma shi Allah yana iya riskar idanu da kowa da komai a duniya ya masa kallon kwakwaf domin malamai suka ce ma'anar al'idraku wato shine kai wa abu kallon kwakwaf irin kallon da za ka fahimce shi ɗari bisa ɗari to ba wanda ya isa ya ga Allah gaba ɗaya ya masa kallon kwakwaf babu shi amma wa huwa yudrikul absara shi zai iya ganin komai kallon kwakwaf wa huwa al-latiful khabir Allah shine al-latif kuma shine al-khabir yasa alaramma annabi Musa ya nemi ya ainihin wato ga Allah subhanahu wa ta'ala qala rabbi arini anzuru ilayka qala lan tarani walakin انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين النبي موسى يتي أرني أنظر إليك الله نونا من كيما نحن سوء غنكا قال سي الله يتي مسا لن تراني بزي تبيوا كغنى عن الدنيا با ولكن انظر إلى الجبل sai dai kuma kalli wannan dutsen da kake kusa da shi wasu malamai suka ce shi ne dutsen turu saina cewa ka kalle shi fa in istaqarra makanahu idan har ya tabbata a inda yake ba tare da ya samu wata matsala ba fa sawfa tarani to zaka gani falamma tajalla rabbuhu lil jabal lokacin da ubangiji yayi tajallin haskensa akan wannan dutsen ba ma ubangijin yayi tajalli ba haskensa ne yayi tajalli ja'alahu dakkan sai ga dutse ya zama gari kamar fulawa jama'a saboda ainihin wato girman buwayar Allah da izzarsa hasken Allah ma dutsen bai iya ɗauka ba ballantana Allah haskensa kawai bai iya ya dauke shi ba balantana Allah ka tokan da haka ja'alahu dakkan sai ya sanya dutsen ya zamanto menene niƙaƙƙe ya zamanto gari wa harra Musa sa'iqa annabi Musa sai ya faɗi sumamme saboda tsabar yadda hasken Allah yadda ki dutse ya zama gari shi ma sai ya faɗi sumamme kawai wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa lokacin da ya farfado qala subhanaka sai ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah tubutu ilaika na tuba ba zan sake cewa ina so in ganka ba wa ana awwalul mu'minina kuma ni ina cikin farkon wanda suka yi imani da kai kuma farkon wanda suka yi imani da cewa ba zai taɓa yiwuwa a ganka a nan duniya ba an gane wannan maganar da kyau ko saboda haka ba za a ga Allah a nan duniya ba ba za a ga Allah a duniya ba amma malamai sun tabbatar da cewa za a ga Allah a lahira me ya hujjar su suka ce lillazina ahsanul husna ala ramma للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الله يقول للذين أحسنوا قوان سكا كوتتا الحسنى سنة ككاوة إن سكا كوتتا سنة ككاوة kyautatawa shine mutuwa kan akida mai kyau mutuwa akan tauhidi mai kyau mutuwa akan aikin Allah mutuwa a cikin musulunci mutuwa ba tare da aikata ayyukan sako ba lillazi fa'ala hadha alhusna duk wanda ya aikata haka wa mata ala hadha ya mutu akan wannan to Allah zai bashi alhusna mecece alhusna malamai da yawa daga cikin sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sun fassara alhusna da ru'yatullahi fil janna shine ganin Allah a cikin aljannar firdaus shine lil ladina ahsanu husna wa ziyada Allah ya ce wala yarhaqu wujuhuhum qatarun wala billa fusakun su ba za su aran gama da kaskanci da wulakanci ba a gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce ulaika ashabul jannati irin waɗannan sune yan aljanna khalidina fiha kuma za su dawwama ainihin wato a cikin ta saboda haka malamai suka tabbatar da ba za a ga Allah a nan duniya ba amma a lahira za a gan shi saboda haka ne imamul bukhari ya rawaito hadisi a cikin babu fadlus sujudi a cikin sahihul bukhari sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama suka yi taro da dandazo suka je suka samu manzon Allah suka ce hal nara rabbuna yawmal qiyama hin za mu ga Allah a gobe kiyama qala hal tarawna hal hal tudammuna fi ru'yatil qamari laylatal badri shin kuna cakuɗeɗeniya da ture ture da juna a lokacin da kuke ƙoƙarin ganin farin wata daren goma sha hudu ƙalula ya suka ce a'a sai ce to kazalika tarawna rabbakum haka za ku ga ubangijinku a gobe kiyama fasakan nabi sallallahu alaihi wasallam alhaditha wujuhun yawma idhin nadiran ila rabbiha nadira wujuhun Allah ya ce wasu fuskoki yawma idhin a wannan rana nadira suna cikin nasha-nasha suna cikin haske suna cikin annashuwa ila rabbiha nazira zuwa ga ubangijinsu masu kallo ne wa wujuhun yawma idin wa wujuhun yawma idin basiran tarhaquha qataran ulaika humul kafaratul fajara wa wujuhun yawma wujuhun yawma idin basira wasu fuskoki kuma a wannan rana suna cikin kunci da murtuka da shauransu wujuhun yawma idin nadiran ila rabbiha nadiran wa wujuhun yawma idin alaiha ghabara tarhaquha qatara أولئك هم الكفرة الفجرة نعم وبنجي سبحانه وتعالى يتي وصف سكوسكي أو النرانا suna cikin nasha-nasha suna cikin annashuwa domin za su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala amma wasu fuskoki kuma suna cikin kunci da bakin ciki da damuwa da tashin hankali shine wa wujuhun yawma idin a yawma idin gabara ko waɗannan fuskoki suna cikin alaiha gabara tarhaquha qatara wulakanci da cin zarafi da ainihin wato kaskanci ya lullube waɗannan fuskoki Allah ya ce ula'ika humul kafaratul fajara irin waɗannan fuskoki su ne kafirai su ne fajirai yasa a wani guri yace kalla innahum an rabbihim yawma idin
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم ثم إنهم لصالوا الجحيم sannan fa ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ubangiji subhanahu wata'ala yake ce mana waɗansu fuskoki waɗannan fuskokin za a tare su wuju a- za a tare su dan gani kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun Allah ya ce a'a waɗannan fuskoki za a tare su dan gane da ganin ubangijinsu za a tare su dan gane da ganin Allah an rabbihim yawma idin la mahjubun thumma innahum sa'annan su waɗannan fuskokin lasalul jahim za a sadar da su da wutar jahannama thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun sannan a ce musu wannan shine abin da kuka kasance kuna karyatawa da shi dan haka ya ku jama'a karkashin waɗannan ayoyi da karkashin waɗannan maganganu malamai sun tafi akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ga Allah a nan duniya ba amma ganin da za a iya fassara cewa manzon Allah ya yi wa Allah shine gani na zuci lalle wannan kan ya gan shi kamar yadda wasu habbai suka kara suka fassara waɗannan ayoyi cewa ya gan shi amma da idanunsa na menene na zuciya amma idanunsa bululu na kokan kayansa wannan kan manzon Allah bai ga Allah da waɗannan idanun ba me dalili saboda ayoyi da hadisan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun nuna bai yiwuwa a ga Allah a fi abin nan a nan duniya sai dai a ainihin wato lahira a cikin aljanna dan haka na na Aisha ta gaya wa ɗaya daga cikin sahabbai ko ɗaya daga cikin tabi'ai masruf take ce masa duk mutumin da ya gaya maka ɗayan ukun nan to ya yi wa Allah ƙarya subhanahu wa ta'ala abin da ya faɗa ainihin wato ba haka bane sai ta ce aina anta min salasin ina kake dangane da abubuwa guda uku man haddasa kunna faqad kadhaba wanda ya gaya muku cewa sun faru lalle sun ya zama makaryaci sai ta kawo magana guda ɗaya ita ce wanda muka gamala da ita yanzu cewa duk wanda ya ce annabi muhammadu ya ga ubangijinsa ƙarya yake ta ce domin allah maɗaukakin sarki ya ce la tudrikuhul absar mun karanta wannan aya mun fassara ta wa ma kana li nabiyyin sannan Allah ya faɗa a wata aya yace wa ma kana nabiyyin an yukallimahu Allah
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء Allah madaukakin sarki yace wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah bai fa dace ga wani dan adam a duniya Allah ya masa magana ba bai dace ga wani dan adam Allah ya masa magana ba shi da shi tun a nan duniya illa wahayan sai dai fa ya masa wahayi aw min wara'i hijabin ko kuma ya zama akwai shamaki tsakaninsa da ubangiji a nan duniya Allah madaukakin sarki baya yin magana da kowa sai dai ya turo wahayi ko kuma ya zama akwai shamaki tsakani ina ma'anar shamaki misali m- annabi ya yi mafarkin wani abu na wahayi kaga Allah ne mar magana amma ta wahayi ta mafarki kaga akwai hijabi tsakaninsa da ubangiji me hijabin shine ba a farke ido da ido ya gan shi ba ina fata an fahimci magana amma sab- duk da irin wannan jama'a sai a samu wasu batattu su zo suna cewa wai Allah yana magana da su ko kuma suna magana da Allah ko ko mutum ya mafarki ya ce annabi ya bashi wata doka ko ya bashi wani abu ya zo ya sanar da al'umma duka wannan shegantakar a yanzu ana kokarin a kore cewa annabi ya ga Allah ido da ido amma wani yana kokarin ya nuna wa duniya cewa shi yana ganin Allah yana magana da Allah Allah yana bashi dokoki yana bashi tsare-tsaren da zai karanta wa mutane a matsayinsa shi ma na shehu ko a matsayinsa na wani kutufi ko a matsayinsa na wani babba don haka shi Allah yana magana da shi yasa Allah madaukakin sarki yace illa wahayin aw min wara'i hijab sai dai idan wahayi ne ko kuma ta bayan hijabi sannan na aw aw yursila rasulan ko kuma ya turo wani manzo fayuhiya bi iznihi ma yasha sai ya masa wahayi da abin da ya ga dama na cewa ga abin da yake bukata ya ainihin wato aiwatar wannan shine abu na farko sannan na Aisha ta sake cewa wa man akhbaraka annahu ya'lamu ma fil ghadi duk mutumin da ya gaya maka cewa annabi ya san gaibu ko to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba annabi bai san gaibu ba domin shi kansa annabi ya ce da a ce na san gaibu da na ƙara yawaita ayyukan alkhairi kuma da a ce mummunan abu bai same ni ba walau kuntu a'lamul ghaiba lastaktartu min al كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ولو كنت أعلم الغيب النبي يتي دا أتي ناسا غيب لاستكثرت من الخير دا نا يويت الخير سما دا وندا نكي نا فاتا أم فهمت مغانا sannan kuma da mummunan abu bai same ni ba amma sai kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau taguwa ta kada shi har ya ji ciwo a kunkumin shi har ya zo yana yin sallah a zaune har sahabbai suka tambaye shi me ya same ka ya ce ya haura kuma sade ta kada shi har ya ji ciwo a kunkumin shi har ya kai yana sallah a zaune wannan ya faru da manzon Allah inda a ce annabi ya san gaibu zai hau taguwar da za ta kayar da shi ba zai hau ba kuma wannan ya tabbata a ruwaya ingantacciya haka ta faru da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ta'if har sun jajjefe shi haka ne ko ba haka ba har suka karya masa rubaiyatuhu haƙoransa na fiƙa wanda yake karya abu mai ƙarfi da shi da annabi ya san zai je su jajjefe shi zai je ba zai je ba ina fata kuna fahimtar magana ga hadisi a cikin bukhari dogon hadisi annabi muhammadu ya yi tafiya da nana aisha sai suka sauke zango da suka sauke zango sai ainihin wato abun wuyan na na aisha ya tsinke ya faɗi aka neme shi sama da ƙasa aka rasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tashi a tafi ta ce wallahi abun wuya na ya tsinke ya rasu lallahi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to a tsaya sai an nemo abun wuyan na na aisha har sai na abubakar ya zo shi da abun duka yana zungurin kunkumin na na aisha yana cewa a kamci bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama walaisu alama'an walaisa ma'ahum ma' kin tsayar da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama a tsakiyar jeji saboda abin wuyanki ya bata ga inda aka sauke zango ba ruwa sannan kuma ba su da guzurin ruwa a hannunsu ta ce wallahi babu abin da ya hana ni in zabura in tahi daga zungurina da babana yake min illa makani rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ala fakhidi face annabi muhammadu yana kwance akan cinyata yana bacci sai na abubakar ya zo yana zungurin na aisha yana cewa kin tsayar da mu kin tsayar da annabi a gurin da ba ruwa kuma sauran ruwa na guzurin jama'a biyu ya kare gaba daya haka san da garin Allah ya waye ba a ga abun wuyan ba manzo Allah ya ce shikenan sai a hakura tunda an yi iyayi ba a gani ba a tashi a tafi ana tashi da za a tafi raƙumin na na Aisha sai ga abun wuyan a karkashin sa a kwance a ya kwanta a kansa fa idhal iqidu tahtahu sai ga wato abun wuyanta warwaranta a ƙarƙashin raƙuminta ya kwanta a kai an gama neman duniyan nan ba a gan shi ba yanzu da annabi muhammadu ya san gaibu da ba zai ce a ɗaga raƙuminta abin wuyan yana gurin ba hadisin yana bukari an gane maganar da kyau ko saboda haka manzon allah bai san gaibu ba to a nan na na aisha da to suna magana ta ce wanda ya ce muku annabi ya san me zai faru gobe ma'ana ya san gaibu to ƙarya yake sai ta kafa hujja da ayar da take cewa inna allaha indahu ilmus sa'a
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Inna Allah indahu ilmu sa'a, a gurin Allah ne sanin ilimin yauhe kiyama za ta tashi yake. Yanzu da annabi ya san gaibu da ba zai gaya mana ranar da za ta tafi kiyama ba jama'a. Da ruwayoyi ba zo ingantattu cewa ranar kaza ga watan kaza shekara ta dubu kaza da kaza ba. Ko ba haka ba ne? Amma da ya zama bai san gaibu ba shi yasa aka ce masa yaushe za a tafi alkiyama ya ce mal mas'ulu anha bi a'lama min sa'i wanda ake tambaya bai bi wanda ake yake tambayar sani ba shi ma bai sani ba ko Allah da kansa yace wa yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha suna tambayar ka ainihin wato kamar kana ne koye musu ne ba koye musu kake ba kai ma baka sani ba a wani guri yace la ta'atikum illa bagatatan ba za ta zuwa muku ba sai kwatsam ba wanda ya ankara wallahi kana cikin shirmanka da hayaniyarka sannan kiyama za ta tashi kana cikin tambele ana ta ce ma ka gyara aiki ka yi abin da ya kamata kaki wallahi kana cikin haka sai dai ka ji kwatsam rugugugugu gaba ɗaya komai ya tarwatse wallahi Allah ya rusa komai gaba ki ɗaya wannan me yake nuna mana shine kowa ya shiga taitayin su kafin wannan lokaci don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba nana Aisha ta kafa hujja da wannan aya cewa inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaib Allah yake saukar da ruwan sama duk wasu masu hasashe cewa za a yi ruwan sama ran kaza za a sa abin nan ran kaza za a sauke kaza za a samu ton kaza na abinci za a yi wane ne za a yi waye rana za ta kisufe wata zai samu rashin lafiya duka wannan hasashe ne ta iya yiwuwa su ainihin wato bayyana ko ya bayyana musu cewa haka ne ta iya yiwuwa kuma Allah madaukakin sarki ya kunyata su wa yunzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham Allah shine ya san abin da ke cikin mahaifa yace wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut duk wata rai tun daga ta annabawa har ta manzanni har ta ɗaiɗaikun mutane ba wanda ya san me zai faru menene gobe shine wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada ba wanda ya san ainihin wato ya za a yi abu ya faru gobe ko me zai faru gobe wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut haka kuma ba wanda ya san a ina ne zai mutu kowa yana tafiya da kafarka za ka hau motar da za ta kashe ka haka ne ko ba haka ba da kafarka wallahi har ma ka biya kuɗi kuma ita ce ajalinka inda ka san cewa za ta zama ajalinka za ka je ka hau ba wai kai ka bada kuɗi ba ko kuɗi aka baka kai din za ka shiga ba za ka shiga ba to amma rahi saboda rahin sanin gaibu sai ka je ka biya kuɗin mutuwarka ka biya har ma a ce yayi tsada sai ka ƙara ko ba haka bane ai ta ciniki da kai wani ma ai ta kama shi da kokawa ana cewa kar ya shiga yana cewa shi a wannan motar zai tashi bai san cewa ya tashi aiki ba wallahi malam ai ta faɗa da shi ya ce ya zo tun karfe kaza amma ya za a ce bai samu sit ba a ce ka yi haƙuri ga wata mota ka hau ya ce ba zai haƙura ba wallahi a ajali ne yake kiransa malam sai ya hau an tafi shi kenan sai ka ji a motar shi kaɗai ya mutu sauran duk sun fita yana faruwa ko baya faruwa hina wa ma tadri nafsun ma za ta kasi gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut inna allaha alimun khabir lalle Allah masani ne kuma mai bada labari dangane da abin da yake faruwa a cikin al'umma don haka na Aisha ta kafa hujja da wannan aya cewa lalle Allah madaukakin sarki shine ya san gaibu don haka ba annabi Muhammadu bai san gaibu ba ta ce wa man akhbaraka anna Muhammadan qad katama faqad kadhaba a duk mutumin da ya ainihin wato a ya baka labari cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika bai isar da sakon Allah subhanahu wata'ala ba to lalle wannan mutumin yayi maka ƙarya kai ta kafa hujja da faɗin Allah da yake cewa ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس يا أيها الرسول تتي ومن أخبرك وند دي يباك لاباري أن النبي صلى الله عليه وسلم كتما النبي يا أوي وانا أبنى ساقوان الله فقد كذبت وانا ما يأي كريا كونغ أبو بوا قدا أبو wanda duk ya baka labari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ga ubangijinsa ƙarya yake injina na Aisha ta kawo aya kuma ta ɗaure maganar da ita wanda ya baka labari annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya san gaibu ƙarya yake ta kawo aya kuma ta ɗaure maganar da ita sannan ta ce wanda duk ya gaya maka annabi ya ɓoye wani abu na saƙon Allah to wannan shi ma ya yi wa Allah ƙarya sai ta ɗaure maganata da wannan aya ya ayyuhar rasulu ya kai wannan manzo ballig ma unzila ilayka min rabbika ka isar da saƙon da Allah ya turo maka daga ubangijinka fa in lam taf'al idan baka ainihin wato isar ba fa ma ballagta risalatahu lalle baka isar da saƙon Allah ba baka isar da saƙon Allah ba an gane magana da kyau ko saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako waɗannan abubuwan guda uku na Aisha ta ce duk mutumin da yace ba su faru ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi haka sun faru da shi to wallahi wannan mutumin yayi ƙarya ko wane ne to ya tabbata kuma daga masruq yace kuntu inda Aisha fa qultu alaysa Allah yaqulu wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin masruq yace ina gurin na na Aisha sai na ce mata ba Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ba ya ce wa laƙad ra'ahu haƙiƙa ya gan shi bil ufuki a sasannin sararin samaniya almubinu mabayyani ba Allah ya faɗa haka ba wa laƙad ra'ahu nazlatan ukhra kuma Allah ya gan shi a wani sauka daban faƙalat sai na na Aisha take cewa masruf ana awwalu hadhihi al-umma sa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama anha ni dinnan da kake gani ni ne farko a cikin al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda na fara yi wa manzan Allah tambaya akan waɗannan ayoyi domin jama'a wannan ayoyi ka je ka ji wasu malamai yadda suke fassara su duk wanda yake kafa hujja da cewa ana ganin Allah a duniya to waɗannan ayoyin su ne hujjarsa kuma duk wanda yake cewa manzan Allah ya ga Allah a duniya ko kuma ya bawa kansa lasisin ganin Allah domin matsalar dama idan aka yarda yanzu annabi ya ga Allah to sai a ce yanzu duk wani mutumin kirki bawan Allah ko kuma waliyi ashe zai yiwu ya ga Allah ina fata kuna fahimtar magana duk kokarin da waɗannan suke yi na su tabbatar da wannan aƙidar na cewa annabi ya ga Allah ba fa kokari suke su ba manzon Allah wata kariya ba ba kokari suke su nuna wata miza da daraja irin tawa ba irin ta manzon Allah ba abin da suke kokari shine idan suka sa kuka yarda da cewa annabi ya ga Allah to sai kuma nan gaba su ce muku to duk wani mabiyin manzon Allah cikakke shi ma zai yiwu ya ga Allah jama'a kun fahimci maganar da kyau ko shi ma zai yiwu ya ga wane ne ya ga Allah to sai a wayi gari su dinga ce muku ai shekudan su suna ganin Allah kaga kenan duk da an toshe kofar annabi tun a zamanin sa ya toshe kofar cewa shi fa bai ga Allah ba kuma yayi magana cewa yadda al'amarin yake amma tare da haka sanda aka samu wanda suka kudurta cewa ana ganin Allah a nan duniya kuma suka ci gaba da karantar da wannan tare da hujja da waɗannan ayoyi da yanzu muka karanta muka fassara su cewa lalle lalle ana ganin Allah a duniya an gane magana da kyau ko saboda haka magana mafi inganci ba a ga Allah ba kuma ba a ganin Allah a nan duniya wannan shine abin da ya tabbata shi yasa masruk yace na tambayi na Aisha dangane da ma'anar wannan ayoyi walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin walaƙad ra'ahu nazlatan ukhra ya ganshi a wani karo daban ya ganshi a sararin samaniya me ake nufi faqala sai ta ce ana awwalu hadhihi al-umma sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anha ni ne farkon mutumin da na fara tambayar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama dangane da waɗannan ayoyi faqala sai manzon Allah ya bani amsa da cewa inna ma zaka jibrilu da na Aisha ba fa Allah na gani ba jibrilu na gani ka ji amsa ƙarar jama'a inna ma za ka jibrilu wanda na gani shine mala'ika jibrilu ba Allah na gani ba jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko wato ina so ku gane mu a tafsirin mu tsakani da Allah mun kun da hankali dangane da mas'alolin tauhidi da aƙida domin su ne tushen tsiran mutum duniya da lahira yasa idan mun zo gabar da suke da alaka da aƙida ko suke da alaka da tauhidi to sai mun tsaya mun faɗi iyakacin abin da Allah ya sanar da mu saboda duk abin da zaka aikata wa Allah a duniya akwai possibility Allah ya yafe maka amma idan ka je lahira a tauhidin ka a murgude aqidar ka a karye wallahi tallahi wata zaka shiga kuma idan ka shiga ba zaka fita ba jama'a kuna fahimtar magana da kyau saboda haka bawa tauhidi da aƙida muhimmanci a dukkanin lokacin da ka zo tafsiri wannan yana daga cikin muhimman al'amura a cikin abin da ya shafi wato harkokin addini da kuma karantar da jama'a yayin da kuma sakaci da wannan da ba wa mutane roman su dinga yawaita ibada ko da ku zukatansu ba sa cike da aƙida ba sa cike da tauhidi wallahi tallahi matsala ne wallahi tallahi matsala ne ka tara yawan ibada ba ka da tauhidi ba ka da ilimin ibadar ba ka da ainihin wato sanin Allah ba ka da sanin manzan Allah ba ka da sanin aƙidu to wannan matsala ce wani daga cikin malamai ya kawo wata kissa mai ban kaye mai ban sha'awa a irin wannan mukami wani mutum ne malami ne amma jahili mara ilimi mai yawan ibada kullum yana masallaci yana ibada wannan kuma malami ne masanin Allah masanin aqida masanin tauhidi kawai sai Allah ya jarrabe su da shedan ya zo ya hallaka su sai shedan ya zo wa wannan jahili da ake ganin sa kullum a masallaci yana yawan ibada ashe bai san Allah ba kawai sai ya zo masa da surar shedan sai ce masa ni mala'ika jibrilu ne Allah ya turo da cewa a jinjina maka da irin wannan aiki da kake yi ina fata kun fahimci magana a jinjina maka da irin wannan aikin farko ya fara zuwa gurin mai ibada ne ma'ana mai ilimi mai tauhidi mai aƙida sai wannan malami ya ce kai ni za ka rena wa hankali domin a kissar ya zo shi malamin mai tauhidi da aƙidar amma kuma mutumin banza ne yana shan giya yana kwalewa yana rafkewa yana shan marisa yana yin ya sha kafsu yana ainihin wato layi to sai aka ɗauka cewa wannan shegantakar da yake yi ya manta ma da waye Allah kawai sai shaidan ya zo ya ce masa aihi mala'ika jibril ne yace wato dan kun ga ina shan giya a buge ka fa yace amma dan an ga ina shan giya za a rena mun hankali yace zaka tashi ka bar gurin nan ko sai na gaggaura ba mari ce makarecin banza makarecin waje ni ne za a rena wa hankali kawai dan an gaban nutsu ba yace to daga yau na daina ma shan giya tunda ma abin shegantaka ne kawai sai watsar da shan giyar ya zo yana ba abokansa labari ce ku duba mutane wai kawai saboda an ganna shan giya kawai wani waye zo ya zo ya ce wai shi wai hi mala'ika ne Allah ya turo shi yace sun dauka abin da na sani na sanin Allah ban kai in iya gane abin da yake daidai da abin da yake kuskure ba abin da yake tauhidi da aqida ba sai ya tafi gurin wancan jahili kullum a masallaci sai ya ce masa mala'ika jibrilu ne ni Allah ne ya turo ni a gaishe ka a jinjina maka a ce kuma Allah ya baka aljanna yace na san za a rina ya ce wallahi na san za a rina ya ce ai yadda na rike ibada da yadda kullun nake masallaci ba kakkautawa ya ce ni na san daga ƙarshe wata ran Allah ma zai zo da kansa ba ma mala'ika kaga rashin sanin Allah ko da rashin tauhidi yanzu wanda ya san Allah na hakikanin sanin Allah zai faɗi wannan zai tunanin wannan ba zai yi ba amma tunda mutum bai san Allah ba bai san waye Allah ba duk hayaniyar da aka ɗebo aka yaba masa zai sa hannu ya rungume ta hannu biyu haka ne ko ba haka ba saboda haka lalle lalle akwai buƙatar mu mai da hankali dangane da wannan saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mata zaka jibrilu wannan fa jibrilu ne lam yarahu fi su lam arahu ko ko lam yarahu fi suratihi allati khuliqa alaiha illa marrataini ban gan shi cikin surarsa da Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi ba in ba ainihin wato sau biyu ba ra'ahu muhabitan min samai ila al-ardi ko munhabitan min samai ila al-ardi na gan shi lokacin da ya sauko daga sama zuwa ƙasa ma'ana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho daga garu hira yana cewa alillibe shi alillibe shi ya ga ainihin wato mala'ika jibril ya zo ya tsaya a sasannin samaniya ina fata an fahimta saddan uzuma menene khalqihi ma baina sama'i wal ardi ya ainihin wato tare sasannin samaniya da ainihin wato halittar da Allah madaukakin sarki ya masa mai girma saboda ainihin wato girman halittarsa dan haka mala'ika jibril na gani ba wai ainihin wato Allah madaukakin sarki na gani ba hadisi na karshe da zamu karanta akan wannan matsala shine hadisin Abdullahi dan Shaqiqin qala yace qultu la abi dharr na tambayi Abu Zar al-Ghifari yake cewa laura aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la sa'altuhu da a ce na ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da na tambaye shi sai shi abu zalli gifari ya ce wa ma kunta tas'aluhu me za ka tambaye shi domin shi masruk tabi'i ne ya ce da a ce allah ya sa na yi rayuwa da annabi muhammadu da na tambaye shi da baki na ma'anar waɗannan ayoyi sai shi abu zarri ya tambaye shi ya ce me za ka tambaye shi inda kun haɗu kale ya ce qultu sa'altuhu hal ra'a rabbahu zan tambaye shi shin ya ga ubangijinsa fa qala inni qad sa'altuhu sai shi abu zar ligifar ya ce to tun da kai baka samu gamuwa da shi ka tambaye shi ba ni sahabi ne na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma na gamu da shi na tambaye shi fa qala qad ra'aytuhu nuran ra'aytuhu nuran anna arahu qad ra'a menene qad ra'aytuhu nuran anna arahu wato haske na gani ta ya za a yi naga Allah ma'ana manzan Allah ba wa ainihin wato shi sahabin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Abu Zarrin cewa bai ga Allah ba haske ainihin wato ya gani saboda haka dai yan uwa waɗannan ayoyi gaba ɗaya da muka karanta ba suna nufin ganin annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba ba kuma suna nufin Isra'i da Mi'rajin da manzan Allah yayi ya ainihin wato ga Allah a wannan Isra'i da Mi'raji ba abu mafi inganci da mafi tabbata da ya tafi shine mala'ika jibrilu ya gani muna addu'a abinda muka ji daidai a cikin waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki ya bamu ikon aiki da su wanda muka ji na azaba kuma subhanahu wata'ala ya tsare dukkunan mu da naku baki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh